الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس أشرين دا أكو قوات الرجب هجرة دبو دا أربعين دا شدة شيغبان كاراتو na alfiƙihul maliki a cikin wannan littafi mai albarka mai suna al-muqaddimatul izziyatu lil jama'atil azhariya ta abul hassan ash-shazali to a wannan darasi na goma in ba a manta ba mun fara faslun fara'idul wudu'i sab'atun da mala ya kulla fasili don ya yi bayani a kan farillan alwala ya ce guda bakwai ne to kusan farilla ɗaya muka karanta kusan muna kanta ma lokaci ya yi shi ne anniya ma'anarta da kuma yanda ake yinta duka an yi bayani to yau za mu tashi farilla ta biyu asaniyatu a shafi na goma sha shida ko? mali ce gaslu jami'il wajihi wanki fuska gaba ɗaya ɗaya daga cikin farilla na biyu wanki fuska gaba ɗaya wa hadduhu iyakan fuska tulan wajen tsawo min manabiti sha'arin ra'asil mu'tadi ila akhirin zaƙani da yana maganar haddin fuska ta fuskar tsawo ya fara ne min manabiti sha'arin ra'asi daga matsarar gashin kai almautari amma fa wanda aka al'adanta wanda ga al'ada kowa nan gashinsa yake farawa sawa'un namiji ko mace yaro ko ƙarami duk wanda ke da gashi a kai to wannan shine ne daga nan gashin yake tsara to daga nan za ka fara lissafin wato fuska kenan to kaga goshi gaba ɗayansa yana cikin fuska baya cikin kai an gane yauwa saboda goshi ga al'ada gashi bai fita wannan wurin bai cikin wurin da allah ya tsara gashi ya fita sai dai gashin kan ya yi tsayi ya yi tsayi ya zo har ya rufe goshin ana samun irin wannan wanda mai wannan shi ake kira da al'aganmu e, wani ma gashin zai zo har ya rufe fuska e, wani ma gashin zai tsayi har ya zo har ya kawo ga gemi sai ya dinga rarraba shi yana ɗaure shi akwai masu wannan halitta shi ake kira da al'aganmu an gane? yawwa kishiyarsa shine al'asla'u shi ne mai sanko shi kuma wanda za ka ga wani abu na kai za ka ga gashi bai fita ana samun irin wannan shi ma duka dai nau'i ne na halitta to shi ne malam ya ce idan mutum ya zo a wankin kai a fuska to daga nan zai fara kaga kenan shi al'aganmu wanda gashin shi ya rufe abin nan goshinsa to ba cewa zai yi ba sai ya shafi ko kuma daga inda gashin ya tsaya nan zai fara wankewa ba an gani zai koma ne daga can inda ga al'ada nan gashi ke fara fita farkon kai to daga can zai fara mai zai fara wanki sai ya tallabe gashin sai ya fara wankowa daga can don shi wannan gashin da ya zo bai cikin fuska za a yi magana a kansa to haka zai yi wa ardan ila akhirin zakani ko har zuwa ƙarshen haɓa geme ta ƙasa wanda wannan ga wanda bai da geme kenan shagiri wanda ke da geme shi kuma har zuwa iyakar gemensa geme yana cikin fuska a gane? so da haka in ka zo wankin fuska komi tsayinsa ko da irin waɗanda geminsu ya kai cibiya ne wanda a cikin magabata wasu ma geminsu an ce ya kai ga gwiwa ma in ya hau abin hawa sai ya rarraba shi ya ɗaure ko a shehu usmanu cikin iya usuna ya yi magana akan wannan an gane? to wannan wannan kenan to shi in ya zo tun daga can ƙasa tun daga farkon gemin zai fara wankewa har zuwa ƙarshen gashin saboda wannan gashin yanzu duk yana cikin hukuncin fuska da zai wanke sai mala ya ce wa ardan faɗin fuska kuma ma bainal uzunaini abin da yake tsakanin kunne guda biyu tsakanin wannan kunne na hannun dama da wannan na hannun hagu shine faɗin fuska sai ce duk za a wanke an gane yauwa sannan nan saman kunne za ka ga akwai inda gashi bai fita duk cikin fuska yake duk in ka zo wanke fuska shi ma sai ka wanke shi sai ce wa ya tafaƙadu kuma zai kula fi gasilihi wajen wanke fuskan nan a sarira naɗe-naɗen jabhatihi fatar goshinsa idan ya zaina cikin waɗanda fatar goshinsu ta fara naɗewa saboda tsuha ko wani yanayi to in ya zo sai ya dinga kula da wannan fata ɗin ya yi ƙoƙari ya shigar da ruwa ƙarƙashinta ya wanke ya tabbatar da cewa bai bar wata lum'a ba wayyar takame shu shi ne naɗe-naɗe da attakame shu da al'asariru duk ma'anarsu ɗaya allati ta kunu fil jabhati wanda yana kasancewa ga fata ta ainihin goshi wa zahira a shafatai ne adafi ne akan waya tafakkadu ai waya tafakkadu zahirar shafatai ne haka zai kula eh, kula ta bibiyar abu shi ake kira da attafaqqudu wa tafaqqada tsaira to haka zai kula da saman labbansa eh yawa da lebin sama da na ƙasa to shi ma duk zai kula da su ya wanke su an gane yawa su ma suna cikin fuska eh saboda haka duk inda leɓo yake a wajensa to sai ka wanke shi eh an gane yawa hadda wannan da za ka ga jajaja ɗin nan ba bai cikin baki nan ba baki ba ne fuska ne to in ka zo wankin fuska duk sai ka wanke shi eh an gane yawa ba dubara za ka in ka zo ka yi haka ba a ka bar shi yadda yake an gane in ka bar shi yadda yake to duk inda ka ga ya bayyana to sunansa fuska sai ka wanke shi in baka wanke shi ba ka bar lum'a arwallaka ba ta yi ba to sai an kula da wannan eh wa ma baina mankhiraini da abin da ke tsakanin karan hanci guda biyu an gane eh to shi ma sai an kula da shi yana magana kan almarinu akwai wata tsoka na tsakanin kusayen hanci to ita ma fuska ce in ka zo wankin fuska sai ka kula da ita sai ka wanke ta sunanta almarinu to ita yake nufi ba kuso hancin ba an gane wannan fatar saboda kaga tana da lungu ta wani kuma tashi za ka ga ta yi ƙasa ta lankwashe to in ya zo sai ya ɗaga hancin ya wanke ta sosai wajibu yana wajaba ta khalilu sha'arin lihiya tsatsefi gashin gemi alkhafifati wanda yake mai sauki wanda baya da yawa sosai wanda gashin gemin sa bai da yawa sosai da sai ya tsatsafe shi saboda tsatsafewan babu wahala a ciki eh wa gaslu ma tsala min al-lihiyatil kasifa amma shi gemi wanda yake yayi tsawo kawai wanke shi zai yi in yana da duhu sosai to ba sai ya tsatsefe shi ba saboda akwai wahala sosai amma in bai da duhu to sai ka shigar da ruwa ƙarƙashin fatarsa shi ake nufi da takhalil in kuma yana da duhu sosai to samansa ɗaya za ka zuba mai ruwa ka wanke an gane yawa kuma ba shafawa ake ba yadda wasu ke wanki an ka ce ka yi ba kai ba ne kai shi ake shafa cikin alwala sai kunnuwa an gane amma shi gemi wanke shi ake yawa sai ka wanke shi da ruwa sosai daga baya sai ka shace ruwan amma su za a haka suka yi to kuskure ne ba haka an gaci yayi ba eh to shine as-salisatu ta uku eh to kuma kamar yadda muka faɗa komi tsayinsa kuma shi gemin sai ka wanke shi eh ko da ya kai kama hannu ko ya kai cibiya to tun daga farkonsa za ka fara wankewa za ka fara wankewa haka kai ƙasa duk wannan yana cikin fuska gaba ɗaya waye jibu yana wajaba ko asalisatu ta uku gasulul yadaini wankin hannuwa ko ma'al mirfaqaini tare da murafiqai guda biyu eh abin da yasa ya ce ma'a saboda aya cewa ta yi ilal mirfaqaini ko an gane ko wa aidiyakum ilal marafiki to kaga bai kawo ma'a ba to shi yasa nan da ya zo sai ce maka ma'a eh saboda can iladin nan ma'anar ta ma'a eh dan an ka fassara ta da zahiri ko ma'anar ila to sai zamo su waɗannan ba za su shigo ciki ba an gane? eh shi ne wannan ƙashi na gwiwa hannu da suke gefen hannu to su ma sai an wanke in an zo wankin zira'i sai an hada da su wai jibu yana wajaba ta khalilu asabi ihima tsatsefe yatsun hannaye shi ma in ka zo wankin zira'i sai ka tsatsefe yatsu wannan wajibi ne wancan wanda ka yi farkon alwala to ba bai wadatar ba wannan sunna ne za a yi magana a kansa an gani saboda su ma yatsun hannaye suna cikin hannu yawwa to in ka zo wanki kawai ka wanke iya wuyan hannu zuwa gwiwa to kaga ba ka wanke hannu ba duba da cewa ai farko a rolla da ka zo ai ka wanke tafin hannu wancan sunna ne wannan kuma farilla ne to sunna ba ta wadatarwa akan farilla to dole in ka zo kenan gaba ɗayan hannun sai ka wanke shi arrabi'atu ta hudu masu jami'in ra'asi shafan kai gaba daya shi ma wajibi ne eh abin da yasa ya ce jami'in ra'asi saboda yana ishara kan sabani da aka aka samu na cewa famsahu bi ru'usikum to bi din sai malamai suka kasu gida biyu akan ma'anarta suka ce kamar su almalikiya da alhanabila suka ce ma'anarta al'ilsaƙo e hafsahu bi ru'usikum ma'ana ku shafi kanku gaba ɗaya ko ina da ko ina duk inda sunan sara'asu to a shafe shi gaba ɗaya su kuma a shafi'iyya da alhanafiya suka ce ma'anarta at-tab'id ma'anarta min eh to daga wannan sai suka ce ba dole ne in ka zo shafar ka sai ka shafe shi gaba ɗaya ba in ka shafe rubu'in kai ɗaya bisa hudu na kai shi kenan suka ce su a shafi'iya da alarabiya kenan to amma malaman luga sun musu raddi irin su imam alfanni al'imam sibawaihi ya ce a ba'un ba ta tahowa a larabci da ma'anar tabi'idi a larabci babu wannan duka ma'anoninta da ake kawowa to babu a tabi'idi a ciki suka ce to saboda haka wannan ƙaulun ne marjuhun yana da rauni to sai su almalikiya da alhanabila yana daga cikin dalilan da suka soke dalilin su shafi'awa da hanafiyawa wannan yana yana daga ciki saboda haka suka ce ma'anatta al-ilsaq wanda shi kuma duk malamai sun haɗu kan cewa daga cikin manya-manyan ma'anonin ba'un to akwai al'irsaq amma shi a taba'i da babu ƙur'ani bai zo da shi ba annabi bai ambace shi ba kuma lawuju da lahufi kalabil arab ba a same shi a zancen laraba ba to da haka sai malamai suka raunana wannan ra'ayi nasu sai cikin dalilansu su almalikiya da alhanabila suka ce in mun kalli farillan da aya ɗin ta ambata da fuska da wankin hannuwa da ƙafafu duka cewa an kai a wanke su gaba ɗaya kenan in za ka iya shafan wani sashe na kai kenan ita ma fuska haka ne in ka zo wankinta ita ma ka wanke rabi ko rubu'inta haka su ma ƙafafu haka su ma hannuwa to in kun rabe yana dalili na rarrabewa tunda duka a siyaki ɗaya Allah ya ambace su kuma abu ɗaya ake magana in kun ce a na an saba'un ai to dalilin saba'un saboda shafa aka ce ai rashin saba'un din yana iya ihamin in cewa ɗaya an ka yi kawai a shafi kawuna famsahu ru'usakum misali haka kawai aka ambata to ba lallai ba ne in an zo wajen shafin mutane su kula su tsaya su shafi abin da kyau nan ne ma za a iya tunanin kila a ce watakila kila a ce yana iya yiwa ana nufin ka shafi wani bangare na kai amma kawo ba'un din saboda a fitar da natija ita ba'un din shafa in ka zo shafan kai fa ka dan fara hannayenka sosai ga kan nan shine hikima yi eh to kaga bai kamata ku rarrabe ba ku ce a wanke fuska gaba ɗaya a wanke hannaye gaba ɗaya a wanke ƙafafu gaba ɗaya amma shi kai sai ku ce wai in an wanke wani sashe in an shafi wani sashe shi kenan ya wadatar to kaga wannan ai ba daidai ba ne suka ce kowa ba a samu wata riwaya daga cikin dalilan su malikawa ba a samu wata riwaya daga annabi ya taɓa shafan wani ɓangare ya bar wani ɓangare ba ta hadisin da aka ce ya shafi ƙiyar kansa da rawani to ai rawanin yana matsayin kai ne babin ruksa to ka gani sannan suka ce kuma ƙa'ida na cewa a iza utulika al-hukuma ala shai'i wajabasti abuhu duk sanda aka faɗi abu aka rataya shi da wani hukunci kuma aka yi idilaki cewa dai aka yi ka yi kaza ba a faɗi ga ɓangaren da za ka yi abin ba to wajibi ne in ka zo ka yi abin nan gaba ɗaya misali in ce karanta alƙur'ani to wajibi ne ka karanta shi gaba ɗaya sai an samu wani dalili wanda ke nuna ina nufin wani sashe na alƙur'ani na fatar an gane in ce karanta bakara an gane kaga ya tilaki ne ban ce ban yi ta'aye ni ko nuna wani sashe ban ce aya goma ko ashirin ko hamsin ba to wajibi ne yanzu ka karanta bakara din gaba daya an gane to da Allah ya ce idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum kaga idlaki Allah yi ko bai ce wani sashe na fuskoki ba ko rabi ko ko sulusi ko rubu'i to wajibi ne a ɗauki hukuncin alal umum a ɗauka cewa ana nufin fuska ɗin a wanke ta gaba ɗaya an gane haka wa aidiyakum ilal marafiki shi ma a ɗauki cewa hannayen nan a wanke su gaba ɗaya na batar an gane to yana daga cikin kamashi albaji mai littafi almuntaka sharhi ne akan almuwaɓa to ya ambaci wannan ka'ida ɗin cewa wannan shine al'asul amma an samu wata ƙarina wadda ka nuna cewa ba hakan ake nufi ba to sai a aiki da ƙarina hakan an samu wani dalili kuma shi ma sai a aiki da shi babu to haka dai suka yi ta kawo dalilai eh wanda suka nuna cewa dalilinsu ya fi ƙarfi eh akwai kuma masu wani ra'ayi suka ce su sun bambanta suka ce in namiji ne to ya shafi kan gaba ɗaya amma in mace ta to ita za ta iya shafan wani sashi akwai ba su wannan fahimta su sai suka rarrabe tsakanin mace da mace to amma an tambaye su ina dalili na rarrabewan tsakanin namiji da mace kuma ba su kawo nassi tabbatacce daga annabi ba sallallahu alaihi wasallam to kaga ra'ayinsu ba karɓaɓɓe ba ne asali hukunci na ibada da namiji da mace duka ɗaya ne rabewa a ce na mata daban na maza daban to wannan sai da ni sai an samu dalili sai an samu dalili an gani shi yasa masu malikawa suka ce a in mace ta rufe gashin kanta da wani abu to wajibi ne sai ta sai ta banye wannan abin in dai ruwa ba za su kai ga gashinta ba kamar ta sa wani zare ko roba ta ɗaura gashinta to in ta zo shafan kai sai ta yi mi yawwa suka ce allahumma sai dai in ya zanzarin bai da yawa kila bai wuce tufka guda ba ko biyu to wannan an mata rangwani an gane ko kitso da aka ce ba za ta banye ba saboda akwai wahala a ciki da an ce in ta zo arwalla sai ta kwanci kitsonta sannan ta shafi gashin kuma ta sake yin kitso kuma wata sallah ta zo ta sake kwancewa tijinsa sai aka yi mata aka yi mata rangwami da wajen wanka da wajen alwalla sai aka ce ba sai ta kwance ba an gani? ba sai ta kwance ba duk da shi wajen wanka ɗin wasu sun wajabta mata shi ma sai ta warware to wannan shi ne wa awwaluhu min mabda'il wajhi to farkon fuska daga farkon farkon kai daga farkon fuska yake farawa daga inda kai ya ƙare fuska ta ƙare to nan kai ya fara an gane? yauwa shine daga ƙarshen goshi zuwa kai to daga nan kai ya fara zuwa ƙeyar baya eh an gane ƙeya ba ta cikin kai ina fatar an gane eh daga kan ƙeya nan kai ya fara zuwa zuwa goshi shi akai eh wannan ana magana shari'a ana magana akan alwala to in ya zo shafa nan ne kawai zai shafa na ba an gani to shi yasa ba sai ya shafi ƙiyar kansa da wuyansa ba shi ne zai faɗa wa akhiruhu ƙarshen kai muntahal jumjumati ƙarshen wani ƙololo na nan wani ƙashi kamin ƙeya to shi ake kira junjuma to shi ne ƙarshen kai to in ka zo shafa daga nan za ka tsaya kaga daga nan za a gano kuskuren waɗanda suke shafa hannu hawuya hawuya nan ƙasan wuya wasu za a ga sun shafa hannun to wannan kuskure ne ko da ka ji gashi ce wannan dubbe cikin kai shafansa biri'a ne ba sunna ba ne an gane iya wannan kololo za ka tsaya kamar yadda iya farkon inda fuska ta fara nan za ka tsaya eh to shi kuma nan ne za ka fahimci wanda yake da sanko to shi ma zai kwatanta daidai goshi farkon goshi nan zai tsaya ba zai ce zai tsaya inda gashinsa ya fara ba eh tun da gashin nasa yayo baya nan kusan goshi babu shi to ba zai ce wannan inda babu gashin hadda nan ba zai shafa ba a'a zai shafe shi zuwa goshinsa to sai an kula da waɗannan abubuwa sosai to nan za mu tsaya insha Allah mun dawo sai mu tashi wa man tawadda a sun makallama a zafirahu bin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh